sai na ce zai wajen da bakwai ga watan takwas ne kana ta dubu da dari tara da tasa'in da tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka wa amdatul ahkam wannan kuma shi ne darasi na shida za mu tashi babul gusli min aljanabati babul gusli min aljanabati babin wankan janaba wannan babi abin da zai kunsa magana akan wankan janaba ma'ana za a bayyana mai ke ga mai ke tilasta wankan janaba menene ladin ban wanka ɗin da sauran al'amuran da suke da alaƙa da wannan الحديث الثامن والعشرون حديثي نأشرين لتفت cikin wannan littafi na farko a wannan babi عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنوب قال فانخنقت فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنوبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس an karɓo wannan hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare yarda a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laqiyahu annabi ya gamu da Abu Hurairah fi ba'd turuqil madina a wani sashi na titunan cikin garin Madina annabi na tafiya dan waɗansu bukatunsa abu huraira ma na tafiya dan wasu bukatunsa sai annabi ya hango abu huraira cikin ɗaya daga titunan madina wa huwa junubun alhali shi abu huraira yana ɗauke da janaba yana tattare da janaba ba a bayyana mana ba menene sababin janaba ya kusanci iyalinsa ne bai wanka ba mafarki ne yayi bai yi wanka ba oho ba wannan ya kamata ka sani ba abin da ya kamata ka sani dai yana tare da janaba ya aka yi samu kuma wannan karka bincika kana abu hurairu sai fan khanastu sai na buya shine ma'ana in khanastu bi ma'ana istafi fa zahabtu fan khanastu minhu sai na buya gabanin annabi na koyewa annabi tsammanin sa annabi bai gan shi wato baya so ya gamu da annabi a wannan hali fa zahabtu na tafi fa tasaltu na je nayi wanka thumma ji'tu sannan sai na komo wurin annabi sai da mutum saboda gare fa qal sai annabi yace aina kunta ya aba huraira kace alhamdulillah yarhamukallah aina kunta ya aba huraira a ina ka kasance ya kai abu huraira قال sai abu hurairah ce kuntu junuban na kasance ina dauke da janaba ne fakaritu an ujalisaka sai na ki in zauna tare da kai wa ana ala ghairi tahara alhalin bana cikin tsarki ganin ka da nai sai na kyamaci in kasance in zauna tare da kai alhalin ko gani ina dauke da janaba bana cikin tsarki فقال سيدنا النبي سبحان الله wato kalma ce da ake amfani da ita a nan ba makasudin su shine ba tasbihi ne makasudin sa ba makasudin sa mamakin abin da Abu Abu Hurairah subhanallah abun mamaki innal mu'mina la yanjus ai mu'mini ba da dasa bane ba ko da akwai hukuncin wanka a kanka ko da akwai galaba tattare da kai wannan baya nuna kai din ka zama najasa kai mai tsarki ne hukuncin yin wanka a kanka kuma wannan daban innal mu'mina la yanjus annabi ke lalle mu'mini baya da yasuwa mu'mini ba da kasa bane ba kalmar mu'mini ta shafi mace ta shafi namiji ko ba haka ba ta shafi mace a halin zargi ta shafi mace lokacin da suke dauke da jinin haila ko jinin biki ko jinin istihaba ta shafi mace ta shafi namiji lokacin da mutum ke raye ko lokacin da yake mace duk sunansa mai mummune annabi kuwa ce innal mu'mina la yanjus mummuni ba da ta wani ba kun fahimci wannan da kyau na'am
ma yu'khadhu min al-hadith yanzu saura da ne menene abin da zamu iya fahimta na hukunce hukunce karkashin wannan hadisi al-awwal abu na farko kaunul janabati laysat najasatan tahullu al-badana ita janaba ba wata ita janaba ba wata najasa bace da ke shiga cikin gangan jiki ta yadda za ta sa gangan jikin ya zama najasa hukunci ne kawai amma ba najasa ba ce ba irin yadda za a ce daidai da ka taɓa bawali haka in ka taɓa mai ɗauke da janaba ma ka taɓa najasa ba haka ba ne ba na biyu kainul kaunul insani la tanjisu zatuhu kasancewar mummuni gangan jikinsa baya zama najasa la hayyan wala mayyitan ko a raye ko a mace walaysa ma'anahu anna badanahu la tusibuhu najasa abinda wannan ke nufi ba wai ana nufin najasa ba ta taba jikin mummuni bane ana nufin ko da najisa ta taba jikinsu jikinsu din kuma bai zama najisa ba sai daidai wurin da ta taba da an wanke kuma yana nan bakin ala baharati la tusibuhu najasa aw tahullu bihi faqad takunu aynuhu ai za ta hu mutanajjisatun idza asabathu najasa bai yawa gangan jikin mutum na iya zamantowa ya najastu saboda najisa ta taba shi amma ba a cewa mutumin shi kansa najasa ne matukar yana nan a matsayinsa na mummuni hukunci na uku jawazu ta akhirul muslim min janaba a ce halal ne idan janaba ta same ka kai jinkirin wanka wannan babu laifi matukar ba ya zo lokacin sallah bane ba janaba ta same ka karfe takwas na safe kai jinkirin wanka ba kai ba har karfe sha biyu har sha biyu da rabi ba wanda zai ce ka yi zunubi dan ka zauna da janaba ba kai wanka ba dan gashi abu hurairah har yawo yake cikin gari sannan sauki yana dauke da mai janaba bai nemi da ya wanka ba har sai da ya gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce dan mutum ya bar janaba a jiki wa lokacin da ba wai lokacin sallah wannan ba a cewa yayi kuskure duk mun fahimci wannan cikin wannan hadisi abu na hudu ta'zimu ahli al-fadl a ce dukan ma abuta falla girman masu ake wal ilmi da ma abuta ilmi malamai wa salati da salihan bayi girman masu ake ganin kimar su ake wa mujalasatuhum ala ahsan al-hay'at kuma kamata yakin za a zauna da su a zauna cikin hali mafi kama shine abin da Abu Huraira ya gani ya ga bai dace ba yana cikin halin da shi a zatonsa ba kamala a ciki ya je zauna da annabi an gane ku abu na biyar mashru'iyyatu istizani tabi ila al-matbu'i bil insiraf ashe ya kamata kai mabiyi ka nemi izinin wanda kake bi din yayin da zaka tafi wani wuri idan kuna tare da malaminka kuna tare da mahaifinka kaga mahaifinka shugabanka ne malaminka ko wani bangaren shugabanci da yake da shi a kanka haka kana tare da shugabanka ma'aikatarka a ofis ɗinka kana tare da ubangidanka a kasuwa baya cikin ladabi na musulunci kawai a neme ka a rasa sai an jima ka zo a ce ina kake da kake wani wuri na tafi wannan rashin ladabi ke in za ka tafi sai ka yi bayani sai ka nemi izini kun fahimta da kyau wannan neman izini din in dangane da annabi ne wajibi ne a wurin daidaikun mutane ko ya iya zama wajibi ya iya zantowa mustahabi amma dangane da annabi wajibi ne إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لن يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم هكا آية نفسا أتكن سورة النور mummunai na gari su ne wanda in suna tare da annabi kan wani abu da ya tara su ba sa tashi su tafi sai sun nemi izininsa sai Allah ce to in sun nemi izinin ka din yi izini ga wanda ka ga dama ka hana wanda ka ga dama wani ce zan je wuri ka zama Allah ce je ka babu ne wani ce zan je annabi ce ba za ka je ba dole ka tsaya a takaice yana da cikin ladabi dukkan wanda aka ce shugaban ka ne kowane irin nau'i na shugabanci kafin ka yi kowane irin abu ka nemi izininsa cikin abin da ya shafi abin da yake shugabantar ka kai a lokacin kasuwa karfe kaza za a tashi kuma za a za a bude rumfa a tashi karfe kaza sai ka nemi izinin ubangidanka a kasuwa a ofis lokacin ofis ba lokacin break ba ba lokacin hutu ba ba daman ka fita wani harka ka sai ka nemi izinin shugabanka idan ana tafiya akan wannan tsarin kowa ya huta tsarin musulunci inda aka ce wani shugaban kare su suke masa da'a dan in ba shugabanci komai lalacewa yake mutane ba sa gane tsantsanan shugabanci sai sun kwatanta da inda shugabanci ya lalace ko a ce inda babu shi gaba daya ka ga rashin tsari yadda yake faruwa cikin jama'a ko dabbobi akwai tsarin shugabanci a cikin su daidai da dabba tururuwa in tana tafiya akwai shugaba amma mutane mun kowa na son ya shiga nan gashin kansa فقد انكر النبي صلى الله عليه وسلم على ابي هريره النبي يا يوا ابو هريره انكار ذهابه دنگane da tafiyar da yayi min gairi ilmihi ba tare da sanin annabin ba wa zalika anna al-istizana min husn al-adabi dan shi neman izini ga wanda yake shugaban ka kafin kai wani abu wannan yana cikin cikakken ladabi to amma shugaban ka na wurin aiki ko shugaban ka na kasuwa in an tashi daga kasuwa ko awannan aiki sun kare ka dawo gida a cikin awannin da ba na aiki ba to kuma duk abin da zaka yi na rayuwar ka ba a ce sai ka je ka nemo izini a wajen sa kowa ka ba abin da ya kulla ya raba abin da ya kulla ku shi ne mai aiki a tsakanin ku yanzu awannin sun kare wannan mas'uliyar ta riga ta wuce yanzu kuma kai ma wani bangare ne naka na rayuwar ka sai kuma sauran wanda suke da shugabanci da kanka a bayan ka fito daga wajen aiki wannan kuma zai ci gaba da wanzuwa a haka wato dai abin da wannan hadisi ke nuna mana hukunce hukuncen ga mun ji mummuni na iya zama da janaba ya yi jinkirin wanka kuma wannan baya nuna yana da zunubi sannan kasancewar mummuni na cikin halin janaba ko mu tana jinin biki ko tana cikin haila wannan baya nuna wannan mummuni ya zama najasa ko alama shi ba najasa bane ba eh akwai hukunci a kansa na cewa tilas zai wanka amma wannan baya nuna shi karan kansa najasa ne dan haka zance mafi inganci mummuni baya zama da najasa ko da yana da rai ko da baya da rai daga nan za ka gane raunin wata magana daga cikin malamai maganar malaman fuka hawu da suke cewa mai gawa na jisa ce sai in ta annabawa ce ba ta jisa ba an gane ku suka ce mai tasul adami na jisun berul ambiyai wa ya faɗa mu wai mai wai gawa ta ɗan adam da jisa ce in dai ba annabawa ba ne kaga magana ce mara inganci sai ka ce annabawa ce da su almu'minu la yajus Allah ya bambace tsakanin kafirai da musulmai a duniya da lahira a duniya da lahira duniya kafirai na jasa ne ko suna dare ko ba su dare dan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al masjid al haram ba'da amihim hadha dan ne kuma yanzu kuma zaka ce mu ma na jasa ne da wannan nasi kenan kaga daga nan zaka gane lallai sai mun bi maganar imamu malik ibn anas da yake cewa dukkan zance a hada shi da zancen annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi daidai a karba in bai daidai ba kyale الحديث التاسع والعشرون حديث لا أشرين ترى أن للتاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا an aisha ta radiyallahu anha an karko daga ummuna aisha Allah ya kare da gare ta qalat tashi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi jira da mutum Allah tabbata gare shi ya kasance idan ta sada idan zai yi wanka min aljanaba na janaba me yake da farko ghasala yadayhi yakan wanke hannayensa biyu bayan ya wanke hannayensa biyu ba ثم توضأ وضوءه للصلاة sannan sai ya yi alwala irin alwalar da yake in zai yi sallah ba bambanci thumma yukhallilu bi yadayhi sha'arahu sannan bayan ya kammala alwala sai ya duka hannu da ruwa ba zai ɗebo ruwa ba zai tsoma su cikin ruwa ya zare su sai ya ciccu da inda gashin zai ke kamar gashin kai ya yi ta sa in ya tsunsa haka cikin ko ina duk inda gashi yake musamman da gashin kai ya cuccusa ɗan yatsunsa an gane ku hatta idza zanna annahu qad arwa basharatahu har sai bayan ya samu tabbacin cewa lallai lema ta jika fatarsa ta wuce gashi ta jika fatarsa bai zai yi afada alaihi ma a salasa marratin sai ya ɗebi ruwan nan ya zuba a kansa har sau uku ruwan da zai zuba a kansa sau uku din nan da tafi guda ake yi ya ɗebo kamfata ɗaya ya sa a kansa ya murza ya murza ko ina ya ji ya tafa ya sake ɗebowa na biyu ya sa ya murza ya murza ko ina ya sake ɗebowa na uku ba ya riga ya wanke kai kenan ba sannan mai sun magasala sa'ira jasadihi sannan sai ya wanke sauran jikinsa wannan shine wankan janaba ba wani abu da ya wuce wannan mun fara mun kare cikin abin da bai wuce minti da yawa in dai zaka ba hadisin manzo Allah sun za ka samu hutu ababe guda nawa ne yake bukata ababe guda hudu ne yake bukata abu na farko shine ka wanke hannayenka guda biyu kafin ka fara tsoma ta cikin kwanan da zaka debo ruwa ko burkin da zaka debo ruwa ka wanke hannayenka guda biyu ka gama wankewa to sai ka me kuma to lokacin kuma sai ka ɗebo ruwa sai ka yi tsarki a nan ba a fata tsarkin ba wani hadisi kan fata tsarkin daidai lokacin da za ka yi tsarki ka wanke gaban ka a lokacin za ka kulla niyya ita ko niyya a zuci ake yi ta ba a furta ta da baka ba za ka ce ba nawai su gusulal janabati ba za ki ce ba nawai su gusulal haibati ko nawai su gusulal nifas a'a duk ba za ki ce wannan ba abin da za ka kulla niyya a zuci ka niyyaci kawar da babban kari ka niyyaci wankan janaba na dole ko kin niyyaci wankan janaba ko kin niyyaci wankan yankewar jinin biki ko na yankewar jinin haila ke tsakanin ki da zuciyarki zaki labartawa kanki wannan tsakanin ka da zuciyarka zaka labartawa zuciyarka wannan lokacin da zaka yi sarki ko zaki sarki da kin yi sarki ko kai sarki ka gama ba shikenan ba sai ka ci gaba da alwala irin yadda kake alwalar sallah ba wanda zai ce maka kuma yana yake alwalar sallah shekara nawa kana sallah ka sai da yake alwala komai za ka wanke cikin alwalar ka in ban da kafa kamar yadda wani hadisi zai nuna nan gaba komai in ban da kafa ka kammala komai sai wankin kafa ya rage to sai ka dakatar haka sai ka tsoma hannunka guda biyu cikin kokon da kake ruwa ka jika hannayen sai ka fito da shi sai ka wamma da gashin kanka don saboda ko ina gindin gashin ka fata ko ina ta dan jilema kafin ka fara zuba ruwa waɗansu malamai suka ce saboda a wani lokacin da mani ke fita daga jikinka ta fuskar jin daɗi gindin gashi yakan san bude musamman gashin kai to idan wannan hikimar ka tsoma hannunka cikin ruwa ka wamma saboda kowace kofa ta kofa ta rurrufe in ba haka bai nan gade ruwa ka zuba lokacin nan gindan gashin na bude idan ruwa ya shiga ciki sai ya sabotar maka ciwon kai shi ke sa ka gama wanka lokacin ka ji kanka yayi nauyi kamar tsora ma kaya to idan kai wannan shi zai bada dama kowace kofa ta rufe ya tafi kun gane wannan da kyau wannan fa kuma ku lura ba wai yana nufin kowane gindan gashi akwai jaraba ba kamar da wani hadisi nuna wannan hadisin da yake wannan wani bincike ne wanda baya da alaka da wancan hadisin kun gane da kyau lokacin da ka gama wannan kaga sai ka ɗebo ruwa ga duka kanka kamar yadda muka faɗa duk ɗebo ruwan nan za ka yi kamfata da ake da hannu guda ba wai ta ake wankan da na ba yanzu za ka yi sun ruwa ya yi ta gudu ba ba kuma kamar yadda waɗansu suke faɗa ba wa sai kar ruwan kuma ya diga a ƙasa ga za ka ɗebo ka zuba ka gama wanke kai to shi kenan sai ka yi sai ka nemo ruwa ka zuba jikin ka gaba daya kana da dama ka fara tsagen jikin ka na dama bayan ka gama sannan bangaren jikin ka na hagu ka kammala komai sai ka zo sai ka wanke kafar dama daidai inda ake wanke wajen alwala ka wanke kafar hagu ka cika alwala ka kenan shi kenan ka gama wankan janaba da wannan wankan da kai za ka yi dukkan sallar da ta biyo baya da wannan wankan da kake za ka yi dukkan sallar da ta biyo baya idan kika fita goma sai kin sake alwala ba ai ga alwala dama cikin wanka kun gane wannan da kyau bayan Aisha ta kammala wannan bayani wa qalat sai ta ce kuntu aghtasilu na kasance ina wanka ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni da manzon Allah sallallahu da amincin Allah tabbata gare shi min ina'in wahid abokiti daya al ina shine dukkan mazubin ruwa bokiti ne roba kwariya dukkan mazubin ruwa mun kasance muna wanka ni da annabi min ina in wahid da bokiti daya ɗauko mazubin ruwa ɗaya na zutarihu minhu jami'an dukkan mu muna kamfata ne yanzu hannun ɗiba ya wanke jiki na shi ma ya sa hannu ya ɗiba ya ne ya wanke jikinsa annabi sallallahu alaihi yana yin haka tsakaninsa da iyalinsa to wannan hadisi ga yana cikin bukhari yana cikin muslim wannan ke nuna a ce dan matarka ta ga tsiraitinka babu wani haramci a ciki kuma kai ma dan ka ga tsiraitinka babu wani haramci a ciki wani ya gani wanda ba matar ka ba shine abin da ya zama haramun ita ma wani ya gani wanda ba mijin ka ba shine abin da ya zama haramun miji da mata dan sun gani da juna wannan babu laifi akwai wani hadisi da yi wai da ake cewa Aisha ta ce ba ra'aituhu minni wa la ra'ahu minni tun da nake ban taba ganin tsiraitin annabi ba shi ma bai taba ganin tsiraitin na ba wannan hadisin da yi wannan shine tabbas shine kashin bayan magana ga shi suna wanka da bokiti daya tabiatul hal kuma yanzu ba'dhuma ila awrati ba'd
akrama sallah na'am mutum shafan zakari yayin da mutum yake wankan da sujudi da sunan sallah ko wani ibada da alwala dan mutum ya shafi gaban sa wannan baya warware masa alwala kamar yadda hadisin annabi ya nuna shafar gaban ka baya warware maka alwala karka ce ai nayi alwala da su kuma na zo yanzu kuma ina wa duka jikina da ruwa in wanke jikina kuma sai na taba gabana ba da niyya ba alwala ka tana nan daren babu abin da ya same ka ma yukhadhu min alhadith irin abin da zamu iya koya karkashin wannan hadisi cikin hukunci hukunci abu na farko mashru'iyatul ghusl min aljanaba shar'antuwar yin wankan janaba sawa'un akana zalika li inzal almani aw li mujarrad alilaj kama sayati sarihan fi hadith abi hurairah abinda ko ke sa ayi wankan janaba din nan ɗaya ne daga cikin biyu ko dai zanto mani ya fito ta hanyar jin daɗi ko kuma ya zanto mutum ya shigar da gabansa cikin farajin mace ko da mani bai fito ba nan gurin wanka ya zama tilas kamar yadda zai zo a cikin hadisin Abu Hurairah nan gaba kaɗan. Abu na biyu annal ghusl al-kamil shi wanka wanda yake cikakken wanka ma zukira fi hadal hadis shine abin da aka ambata cikin wannan hadisi min tadabili ghasl al-yadayn wanda za a fara gabatar da wanke hannaye biyu thumma al-wudu sannan alwala thumma takhlil al-sha'r al-kathir sannan sassafe gashi wanda yake mai kauri da yawa wa tarwiyatuhu da jika shi da ruwa a sa masa lema sun mazasu baqiyatul jadali sannan kuma wato ainihin a wanke sauran jiki wannan shine siffar wanka kamilin wanka idan kaga dama kuma ka iya wanka da yake na sifatul ijza wanda za a ce ya wadatar shine kana zuwa za ka yi wankan da nabar farko sai ka wanke hannayenka guda biyu kafin ka fara soma hannunka cikin ruwa lokacin kuma sai bayan ka gama wanke hannaye sai ka ɗebo ruwa sai ka yi tsarki wajen sarkin nan dama nan za ka kulla niyya ka gama yin sarki sai ka yi sai kawai ka ɗebi ruwa gaba ɗaya ka zuba a jikinka ko ka yi tsallama ka fada cikin ruwa don su yi mumfulle ko tafki da ka ji da jiki ka nutse ka fito shi kenan sai ka ɗebi wani ruwan sai ka kurkure bakinka sai ka shaka sai ka shakar to idan kai wannan ka kammala wanka da wannan wankan shi ma za ka iya yin sallah abin da za ka ce da ni yaji ne baka yi alwala ba da wannan wankan za ka iya sallah abin da za ka ce shine baka yi alwala ba sai a ce da kai ai ka'ida shi ne karamin kari yana narkewa a karkashin babban kari me ke sa a yi alwala karamin kari me ke sa a yi wankan janaba babban kari lokacin da kai tsarki babban tsarki to har karamin ma ya amma idan kai karami babban baya shiga ciki الحدث الأصغر يندرج تحت الحدث الأكبر أغانيه ولا ينعكس wannan shi ne ka'ida kuma hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim hadisi ya nuna haka cikin sahihi muslim me yasa aka kawo maganan ka shaka ruwa ka tashi saboda a ka'idar wanka akwai cewa ta'amimul jasadi bil ma game jiki da ruwa to inda ake gamewa waɗannan wajen jiki ne ko kuma ciki waje to baki ma waje ne hanci ma waje ne dan haka sai ruwa ya taba shi dole ina fatan kuna fahimta da kyau baki waje ne hanci ma waje ne saboda mai inda a ce kana azumi za ka ɗebi abinci ko abin sha ka sa a bakinka ba tare da ka haɗe ba sai ka fitar da shi ka zubar azumin ka ya kare ko yana nan a shi saboda abincin yana waje bai riga ya shiga ciki ba shigar sa baki ba nuna ya shiga ciki saboda haka kenan duk abin da yake waje kuma dole sai ka wanke dan an ce ta'amimul jasadi bil ma'i da za ka zo kai wankan janaba ko ina ka wanke ka tuda ka murza duk abin da kai amma baka shaƙa ruwa ba baka kukure baki ba wankan ka bai yi ba dan baka game jikinka da ruwa ba ga wani bangare a wajen jikinka bai samu ruwa ba kun bai tona da kyau da aka fi shaƙa ruwa din nan da shaƙarwa tilas ne a cikin wanka da cikin alwala kamar yadda muka yi bayani lokacin da muke magana kan alwala idan muka manta ba a baya na uku daga cikin hukunce hukuncen da za mu fahimta karkashin wannan hadisi kaulu ha kana idan tasala aisha ta ce annabi ya kasance idan zai wanka يدل على تكرار هذا الفعل منه عند الغسل من الجنابه cewa kana idan ta da an kawo fili mazi kana wanda ba wai yana nuna cewa abin an ya wuce ba ne kadai a nan gudun mazi a irin wannan siffar ya dullo ala dawa ya dullo ala mudawa matsayi diman da'iman idan an dama zai wanka haka yake sallallahu alaihi wasallam sai yayi yadda ta tsara dinnan a baya يدل على تكرار هذا الفعل منه wannan na nuna maimaituwar wannan aiki daga annabi a wurin annabi inda al-ghusl min al-janaba lokacin da duk zai wankan jaraba na hudu jawazu nazari ahad az-zawjayn li awrat al-akhar hadisin na nuna mana halaccin ɗaya daga cikin ma'aurata biyu na iya kallon al'aurar dan uwansa wa ghasluhuma ko wa ghusluhuma min ina'in wahid kuma ya halatta su yi wanka da bokiti ɗaya wannan mun riga mun faɗi dama ya Allah ce ka tsare farajinka karka bai da kowa ya gani sai matarka ko baiwarka wallazina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin manzan Allah da kansa cikin hadisi ya fassara wannan aya ya ce ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuka duka karshen tafsiri ya zo kuma ihfaz aurataka ita kare al'aurataka wanda ya gani a duniya illa min zawjatika sai dai matarka aw ma malakat yaminika ko kuyangarka a shekin da mutum ya ga al'auran matarsa ko ta ga al'auran sallan babu laifi na biyar taqdimu ghusli a'dha'il wudu ko ghusli a'dha'il wudu fara gabatar da wanke gaban alwala fi tidal ghusli kafin mutum ya fara zuba jikinsa ruwa lokacin wanka على الغسل من الجنابه زي fara wannan kafin ya fara wankan janaba sa ada ghusl ar-rijlayn in banda wankin kafafu fa innahu mu'akhkharun ila ba'd al-intihai min ghusl al-badan kullihi zai jinkirta wankin kafafu har sai ya gama wanke jikinsa gaba daya kama sai a ci kamar yadda zai zo nan gaba haka malamai suka nuna kamar yadda ruwaya za ta nuna nan gaba ko ta ishara amma waɗansu malaman suka ce a'a za ka yi alwala alwala da ake ta sallah a hadisin aisha tunan yana nufin har wanke kafa din zaka har wanke kafa idan ka zo wanka ko shi kenan sai ka wanke an gane su haka wadan suka ce amma dai wannan na ji da kaulu ha sun mata wadda a wuzo a wudin salati sun magasa da sa'ir da jasadi ta ce sai kuma ya alwala irin alwalar sallah da kaza da kaza da kaza sannan kuma ya wanke sauran jikinsa ya dullu ala anna ghasl a'dha'il wudu rafi'un lil hadathain al akbar wal asghar wannan na nuna mana a ce wanke gaban alwala a cikin wanka din nan ya dauke maka karamin kari da babban kari dan dukkan gabar da ka wanke a cikin alwalar to kuma a wajen jaraba ba lalle sai ka sake mai tawa ba فإن الأمر الذي يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرفع الحدث الأصغر واحد domin sababin da yasa ko sababin da ya wajabta wanke waɗannan gabbai saboda janaba ko don saboda sauke karamin kari sababi ne guda ɗaya. Sare abu na bakwai sa'irul jasad abinda ake nufi da sa'irul jasad shine mai batiyya tuku ragowar jiki inda baka daga ka wanke ba lokacin alwala. الحديث الثلاثون حديثي نتكون ثلاثين أو النمبان عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كفوا حديثي لك ميمونة ما تر حارث أكثر جدا حارث كريم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تر النبي صلى الله عليه وسلم annaha qalat maimuna tace وضعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضوء ال- وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده wannan hadisin sai dai za mu ga waɗansu al'amura da ke cikinsa sun gabata cikin hadisin Aisha za mu ga sababbin fa'idodi wanda babu su cikin hadisin Aisha maimuna take cewa wa ba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wazu aljanaba an gane ku na sanya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan wankan janaba alwudu da yawa wawun fataha ya zanto abin da ake alwala da shi alwudu da ya mata zamma shine alwala din kanta kamar yadda muka faɗa tun baya in muka manta ba tace na sanya wa annabi ruwan da zai wanka wannan na nuna mace na yawa mijin ta hidima ta ɗebi ruwan ta je ta kai masa dan ya wanka fa akfa bi yaminihi sai annabi ya karkata hannunsa da dama ala ya sariki akan hannunsa na hagu ma'ana ya karkata ya ɗebi ruwa da hannun dama ya sa akan na hagu marratai ne hasu abin nufi shine sai ya karkato bokitin da ruwan ke ciki ya zuba ruwan a hannunsa na dama sai ya hada da na hagu ya tuta ya wanke haka ba ɗaya ba kenan ya sake ɗebowa ya kuma wanke ba bi ba kenan ko dai yayi so biyu ko yayi so ba wai ya wanke na dama daban na hagu daban ba a haɗe da juna kamar yadda muka faɗa a babin alwala in kuma manta ba bayan yayi wannan me yayi sun mazasa la farjahu tace sannan sai ya wanke gabansa yayi tsarki kenan kamar yadda muka faɗa tun tsarki ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط تكي سنن سيا شاف hannunsa a jikin bango ko a kasa. bayan ya kama ruwa hannunsa na kudin da ya kama ruwa da shi sai ya shafi bango da shi ko kuma ya shafi kasa da shi cikin bidai ya yi ɗaya ya yi hakan ne marratai ne sau biyu ya haka ya goge ya haka har sau biyu ko sau uku aw salatan ko sau uku menene suke nufi da wannan lokacin da mutum ya taba gabansa ile da akwai ragowar a kazanta ta mani jikinsa me zai faru hannunsa kaga zai shafi wannan abu to lokacin kuma ko bukatar hannun ya shi kuma abu ne bai santsi ko bai danko wanda ko bukatar ka sa kasa dan ka gudanar da shi to shine suka ce wannan shine hikima ta ya sanya kasa a hannunsa ya wanke hannun sannan ya ci gaba da sauran wankan jikinsa shi yasa waɗansu malaman suka ce in ma ba kasa din ba yanzu ya halatta kaza duk abin da za a gusar da dattin da shi ko da ya zama sabulu dan al-maqsud ليس الأرض بذاته وإنما إزالة ما عليك بيده makasudi shi ne gusar da abin da hannunsa ya taba ba wai cewa ita kasar kowa ake zuwa ta ba ko da me a gusar ya yi ina fatan ko fahimtar ku summa madmada wastanshaka ya kulkure baki ya shaka ruwa ثم غسل وجهه وذراعيه sannan ya wanke fuskarsa da kuma zira'in hannunsa nan gurin ke zo gora hannu thumma afada ala ra'sihi bayan ya kammala wannan sai kuma ya malala ruwa a kansa thumma ghasala sa'ira jisdihi sannan kuma daga baya ya wanke sauran ragowar jikinsa thumma tanaha sannan sai ya dan kauce daga inda yake ya dan nesa ta kadan haka fa ghasala rijlaihi sannan sai wanke kafafunsa kaga alwalin da ya dazu bai je wanke kafa ba sai yanzu fa ataitu bi sirqa tace sai na kawo masa zumba ko tawo sirqa kenan fa lam yudha sai ta rike kayan fa ja'ala yanfudu ma'a bi yadayhi ruwan da yake da jikinsa sai rika sharfi ta haka da hannunsa yana haka yana haka idan kayi wankan janaba ko kayi alwala ba a san ka goge jikinka da tawo sai dai ka sharce ruwa haka wannan shine sunna idan wanka ne da yau da gobe in tawul goma za ka sama je kai ka sawa amma wankan jaraba na ibada da alwala to ba sai ka sa tawul ba ka ji wata fa'ida dole sai ka koma hadisi annabi zaka same shi idan mutum ya sa tawul yayi haramun ba haramun muka ce yayi ba wankansa ya lalace wankansa bai lalace ba amma dai ya dan bar wani bangare na koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko kowane irin ba a son ka bar bangaren koyi da annabi dan baka san wanne aka karba ba wanne ne za a karba wanne ne ba a karba ba ko me aka ce annabi ya ce ka gudurin ne daidai ikon ka dan kila in ba a karbi wancan ba an karbi wancan in ba a karbi wancan ba an karbi wancan la ta haka ranna min al-ma'ruf shay'an aikin alkhairi karka ne da shi ko min karkantar sa an gane wannan da kyau fa da ala yanfudu al-ma'a bi yadihi sai ya rinka karce ruwa a jikinsa wato da hannayensa biyu to wannan hadisi ga abin da zamu koya cikin sa na hukunci hukunci abu na farko الحديث الأول هذا الحديث نحو الحديث الأول نحو الحديث السابق وانا حديثي كمر وانا يقباتني وفيه فوائد أما تكن سيما أكو فائد جي نجملها فيما يلي زام جملة جي مكسو ودون كل مكسو تكن أبن لكي تسي فرقو الحديث الأول ذكر فيه غسل غسل يديه مجملا حديث تازو حديث عائشة عائشة تكي إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه sai ta faɗe shi a jumulce ba ta faɗa mana ko so nawa ba ko ba haka ba wa fi hadal hadith amma a wannan hadisi na ita maimuna bintul harith zukira anna ghaslahuma marratayn aw thalathan ta nuna mana wanke hannun so biyu ne ko so uku amma hadisin Aisha bata faɗa da ba kaga sai ka hada wannan da wancan sai ka sami cikakken fa'ida shi abu na biyu fi hadal hadisi annahu lidai ne gasala farjahu bayan ya wanke hannayensa a wannan hadisin an nuna kuma ya ya yi tsarki ya wanke gabansa sun ma masa ya daidai bil ardi marratayn sannan ya tafi hannunsa da kasa har sau biyu au salatan ko su uku wa qad zakara al ulama malamai sun ambata annahu yu'fa an baqiyati ar-ra'ihati ba'da dalqiha bil ardi aka ce ko da ka taɓa najasa da hannunka ko ka taɓa mani da hannunka da ka zo ka sa hannun ka wanke da ƙasa wannan abin da ke taɓa hannun ya riga ya fita ko da warinsa ko shakensa ya ci gaba da wanzuwa a hannun in ka taɓa kaji najasa da ita riga ta kau dan abin da ake bukata a gusar da ainun najasa an gane ku to tsakanin najasa ta babba da yaro za ga najasar yaro an gusar da ita amma launin na dan baya fita da wuri to duk da haka tunda dai an riga an gusar da ita launin ne yayi ragowa ba ka cewa wannan tufafin ba zai sallama ai babu ita yanzu najasar babba kuma an gusar da ita kuma babu launin amma kuma za ka zo lokacin hannun mutum kuma wato warin ta bai rabu da shi ba dan bai riga ya wanke su sai ko bai samu abin wankewa da ya kamata ba to duk wannan dai baya nuna ba kai kawo ba na ta riga ta kawo an gane wannan أنه يعفى عن بقية الرائحة بعد دلقها بالأرض أو غسلها بمطهر آخر bayan mutum ya tuɗa hannunsa da ƙasa ko bi mutahirin akar wani abin da zai tsarkake ko da ba ta sadin ba shi ne muka ce kamar sabulu ko wani sa wanda wannan duk yana nuna mana matakan tsafta na annabi sallallahu alaihi wasallam mutane nawa suke zuwa yanzu su yi tsarki ba tare kuma da sun wanke hannunsu ko da ƙasa ɗin ko da sabulu ba ya riga ya yi kawai ya tashi kilbe abin nan da sauransu na uku ya ta'ayyana an yanawi bi ghasli farjihi ibtida al janaba lokacin da mutum zai wanke farjinsa a lokacin ne ya zama tilas ya niyyaci wankan janaba li Allah ya hada ila ghaslihi maratan ukra dan in bai fara niyya a nan gurin ba to kuma ya je a nan zai fara niyya kuma idan ya fara niyya a wani sai ya sake dawowa kuma ya zo wanke farjinsa kaga kuma bai abin nan mutum رابعا هدوء في الحديث الاول ذكر انه توضا وضوء الصلاه حديثا من فرقو انت النبي يا الولاء ان الولاء الصلاه ويكتب بانه غسل رجليه تند انت يا الولاء ان الولاء الصلاه wannan na nuna lalle ya wanke kafa take da wa hadha alhadith sarraha annahu ghasala rijlayhi ba'da ghusli ba'da ghasl aljasadi amma a wannan hadisin na maimuna an nuna cewa ya wanke kafafunsa ne bayan ya riga ya kammala wanke jikinsa ولعل احسن ما يجمع بينهما ما يجمع بينهما ما ليس mai yiwa mafi kyawun abin da zaka hada wannan hadisai da su akai ayyuka da shine a ce innahu tawadda fi hadith maimuna wudu'an kamilan a hadisin maimuna yayi cikakkiyar alwala ولكنه غسل رجليه مرة ثانية بعد غسل الجسد sai dai ya sake maimaita wankin kafafu ne bayan ya wanke jiki fi makanin akhar a wani wuri daban li kaunil makan da mughtasal fihi mutalawwisan saboda hadisin saboda wurin da ya wanka da kila duk tabo ko ruwa ya bata wajen da ya sake koma can gefe sai sake wanke kafa da ya wanke wannan taban ba wai wanke kafan alwala bane ba yayi alwala cikakkiya tuntuni wato kun gane sabanin na malamai da suka ce idan aka ce yayi alwala alwala sallah wannan na nufin kenan ya yi cikakkiyar alwala tun daga farko har zuwa wanke kafa wanda hadisin Aisha haka zamu fahimta a cikin sa amma hadisin mai muda sai nuna mana a'a yayi alwala har zuwa wanke hannu da kaza amma daga baya ya wanke jikinsa kuma sannan sai ya wanke kafa sai suka ce ai hadisin mai muda din wannan wankin kafar da aka kawo ba wankin kafan alwala bane ba yayi wankin kafa sana alwala kamar yadda hadisin Aisha ya nuna tun tun to amma me ya amfani wanke kafarsa suka ce inda yake wanka din ne tunda yana wanka kuma kila ba su minti bane sai da ruwan zai gangare da shi kaga wurin zai danyi shafi to tunda yana cikin shafi yana cikin laka to kuma lokacin da ya kammala wankan ai sai ta ce sun matanaha sai ne sanci wannan wurin da ya wanka ya koma gefe fa ghasala rijlaihi sai wanke kafafunsa saboda shafin da ya kafa a can kar kuma ya tafi da shi kun gane da kyau نبي في هذا الحديث أن ميمونة جاءته بسرقة لينشف بها أعضاءه maimuna ta zo masa da tawul ko ta zo masa da tsumma domin ya tsane jikinsa da shi falam ya kabal ha sai bai karba ba wa inna ma nafa ba ya daihi min alma ya tsane jikinsa ne ya daihi min alma ya tsane nafa ba ya daihi min alma da hannayensa ya amfani wajen tsane jikinsa daga ruwa سادسا أدرك أنه لا يجب دلق الجسد بالغسل ashe cuta jiki ba tilas bane a cikin wanka domin da hadisin na ya da hadisin mai mona ba wanda yake mana annabi ya cuta jikin sa yace sun ma afadal ma afa ya zuba ruwa da ya zuba ba shikenan ba to kuma ba cuta ba wanda dama wannan mun sha faɗa cewa a dalkudin nan da cikin wanka da cikin alwala duk ba wajibi bane abin da ake bukata imrarul ma'i ala a'za ruwa dai ya gudana akan gabbai magana ta riga ta kare amma cewa sai ka tuda wannan babu hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka ijtihadi ne kawai da malamai annahu la yajibu dalkul jasadi fil ghusl ba wajibi bane tuda jiki lokacin da ka zo wanka wa huwa kaddalki fil wudu'i ai tuda jiki cikin wanka kamar tuda jiki ne lokacin alwala sunnatun sunna ne ba wajibi bane wallahi ko sunna din ma da yake karfin hali yayi ko bukatun ya tabbatar mana abin da ya mai da shi ya zama sunna din kafin ya fade shi ina ba ta fahimta akwai karfin hali cikin wannan magana matuka domin akwai bukatun ba ka iya tabbatar da wajibin abu ko mustahabbancin sa ko kasancewa su sunna sai yin akwai dalili da ya nuna haka in babu dalili kuma babu wani abu to shi sa waɗansu idan suka zo wankan janaba saboda kasancewar an ce ko ina sai ka cin tutsa sai ga wani har tsin ma zai samu ko ya afa da tawul ya sa daga bayar kai wani rike da wannan hannun rike da wannan ya rike haka wai saboda gadon bayan ramin nan bai rike ta ba wani kila kullum sai ya haka ba wa Allah ba kuma ba wanda ya wajen sama in dai ka zuba ruwa ai ka san ya taba wajen ku magana ta riga ta kai abinda aka bautar da kai da shi kenan abu na bakwai annahu la yaktilu a'dha'ar wudu ila al-janabati ba'da ghasliha fil wudu al-gaban sana alwala idan ya zo wanka ba dole bane ya wanke su matakar lokacin da ya alwala ya wanke su faqad sahaha an-nawawi annahu yujzi'u ghaslatun wahidatun an al-wudu'i wa an al-janaba imam an-nawawi ya nuna cewa sahihin zance shine wanki dai ya wadatar dangane da wanka da alwala ma'ana duk abin da shafi gaba ce ta alwala idan ka wanke lokacin alwala lokacin da zaka fara wanka idan ka zo wanka ba sai ka mai ta wanke ta ba ka riga ka gama da ita na takwas anna ghasl al-jasad marratan wahidatan a sai wankan jikin ana yi ne so ɗaya idan ka zuba ruwa duk inda ka zuba so ɗaya ya wadatar wa ba'dhum yaj'aluhu thalathan wadan su malaman sun ce sai kai so uku qiyasan al wudu qiyasi ne suka akan alwala suka ce tun da gaban alwala uku uku ake to gaban wanka ma uku uku ne wannan qiyasi ne suka yi amma in ba haka wanki da ya wadatar sai ce wala qiyasa ma an nafsi ba a yin qiyasi in tare da nafsi yayin da aka ce ga nufi ai ba maganar kiyasi shi ne suke cewa wai za ja nahrullahi batala nahru maqil idan koramar Allah ta kawo farmaki kuma ina cewa magudanar ruwan gidan wa da ta kusa wai ke maganar magudanar ruwan da korama ta taso to haka idan nasi ya zo shi kenan babu maganar kuma a ce kai kiyasi wa hada ikhtiyar shaykh al-islam ibn taymiyyah yace wannan ko shine zantan da ibn taymiyyah ya zaba wa shaykhina abdurrahman as-sa'di haka shaykh abdurrahman ibn nasir as-sa'di ɗaya daga cikin manyan malamai ne kasar saudiya ya rasu Allah ya jinsa da gafara wa ahadul wajhaini fi mazhabi ahmad wannan kuma shine tsaya daga cikin fuskoki biyu cikin mazhabin imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a cewa cuɗa jiki ba tilas bane ba cewa kuma ba a yin kiyasin alwala ba a yin kiyasin wanka akan alwala cewa gabbai sai kai su uku الحديث الحادي والثلاثون حديث نسلاتين دقيا عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد wannan hadisi an karɓo shi daga Abdullahi dan Umar yace Umar dan Khattab ya ce da manzon Allah ya Rasulullah yace ya manzon Allah ayarqudu ahaduna wa huwa junub shin ɗayan mu na iya kwanta yayi barci alhalin yana cikin janaba mutum ne ya kusanci iyalinsa kafin ya wanka ya halatta ya kwanta ya barci mutum ne ya mafarki kafin ya wanka ya halatta ya kwanta ya barci قال نعم النبي في ايه اه لتا اما اذا توضا احدكم فليرقد kafin ya kwanta din to yayi alwala kafin nan idan tawadda ahadukum in dan ku yayi alwala falyarqud to sai kwanta yayi barci da ke abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko jawazu nawmil junubi ya halatta mai janaba yayi wanka qabla al-ghusli kafin wanka mai halatta ya yi barci mai janaba ya yi barci kabla gusli kafin wanka idza tawadda'a matukar ya yi alwala nabi kamala Allah ya na man junubu hatta ya tafi mafi kamalar hali ya yi kokari ya wanka kafin ya kwanta ya barci la'an al-istifa bil wudu'i rukhsa domin cewa in ya alwala ya iya wanka a ya iya barci to wannan wato rahusa ce aka bayar in ba haka ba an fi so kai wanka din na uku mashru'iyatul wudu'i qabla an-nawmi lil-junubi an shar'anta mutun ga Allah muke kuma gare shi zamu koma mallakar sa ne mu kuma wurin sa ne makomar mu take ya Allah ba ni lada cikin musibata annabi ce duk wanda aka yi masa hasara yayi hasara ya rinka yawan maimaita wannan kalmar to Allah zai ba shi lada kuma ya maye masa gurbi sama da abin da ya rasa to sai take ban taba da wannan kalma amma in ta faɗa kuma sai ta zo tana cewa a yanzu kenan za a bani wani sama da Abu Abu Salma to ta ci gaba daidai yanzu zan samu wani miji nan gaba sama da Abu Salma sai annabi ya ko yana neman auren ta yo ai ba sai an faɗa ba wa kuma ake magana Abu Salma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba mutu magana kenan duk zauna karkashin igiyar annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ya karɓi rayuwarsa ta rabota da cewa tana cikin uwar mummunai annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'd fi kitabillah min al mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fi kitabi mastura kana dhalika fi kitabi masturan bi ma'ana maktuba to kaga sai ta zanto cikin uwar mummune kenan wannan ku ba karamin rabota ne sai ba za ta kasance cikin kololuwar aljanna gidan da ake kira wasila wanda annabi ce manzilatun fil janna idan mun gama kiran sallah bayan mun yi salati ga annabi ba muna cewa ba Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatu al qa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wannan alwasila din annabi ce gida ne cikin aljanna bai dace ga kowa ba sai ga wani bawa shi kadai ina fatan in zama ni ne shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ko annabi ne mai shi dan sama da aljanna yake kuma tsakiya kuma shine karshen bene daga sama gidan mutum daya daga can sai dai ayo baya mai wannan gidan shi da watan su duk suna ciki saboda haka su ummu salma su aisha duk suna tinkin Allahu
an ummi salama ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kalmar zauj ana amfani da ita ga mace da namiji mace a ce mata zauj namiji ma a ce mata zauj in kaji an ce zauja wannan gama garin larabci ne ba tataccen ba amma galibi malaman larabci sukan yi amfani a zauja su kawo ta utani a babu da gado da a bambance tsakanin mace da namiji amma in ba haka ba a zauj يطلق على الرجل وعلى المرأة على الذكر وعلى الأنثى baya bukatar sai ta ce zauja da haka take zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam kala ta ce ja'at ummu sulaym ummu sulaym ita ce matar abu talha mahaifiyar anas dan malik kenan imra'atu abi talha matar abu talha ta zo ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da bata gari fa kala ta ce ya rasulullah ya manzan allah inna allaha la yastahi min al-haqq Allah dai baya jin kunyar gaskiya ma'ana ka ji wani irin ladabin magana abinda za ta faɗa ta san harshe na jin kunyar faɗinsa musamman a gaban mai girma a gaban babban mutum musamman ya mace ta faɗi wannan game da namiji akwai kunyar faɗa amma ya shafi addini kuma dole sai ta tambayi annabi da haka sai sai wannan muqaddima inna allaha la yastahi min al-haqq Allah da kansa baya jin kunyar faɗin gaskiya abun nufi tun da ubangiji bai ji kunyar faɗin gaskiya ba a ce on musulai ma dan bata ji kunyar su tambaya abu na gaskiya ba ita ko ba ta yi laifi ba kenan kar a zarge ta in ta faɗi wata magana da ake ganin ta yi kama da batsa gaskiya take nema wajen neman gaskiya ko ba jin kunya ko ba haka ba abin da take cewa kenan inna Allah la yastahi min al-haqi hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya salamat ta ce shin mace yana zama dole gare ta ta yi wanka idan ya salamat in ta yi mafarki mace ce ta mafarki namiji na saduwa da ita shin tilas ne ta yi wanka فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي نعم إيه تيلا سيوانكا أما إذا هي رأت الماء إذا انتهى الوقت معنى إذا مني يفتو وتا idan ta yi mafarki mani bai fito ba babu wanka a kanta ta yi mafarki mani ya fito to a ko wanka a kanta an gane ku ba nan hadisin ya tsaya ba da aka ci gaba da hadisin sai take ta a yanzu mace ma kenan har wani abu na fitowa daga jikinta kenan idan ta yi mafarki ma'ana mani na bubbuga daga jikinta idan ta yi mafarki ko namiji ya sadu da ita sai annabi ce a yo in ba dan wannan ba dan me da yake kama da ita ta yaya ta zai yi kama da mahaifiyarsa in ba dan cewa daga ruwan da ke fita daga jikinta ake hadawa a halittu yaron ba ai daga nan ne yake daukan kamanceceniya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji magana irin wannan wanda yanzu idan kai ta wani za dauka kai babbar batsa amma addini ake kokarin a koya ko babu wata wasila sai ta hanyar haka ita ta faɗa annabi ya faɗa aka ruwaito ko muna ta faɗa saboda wajen addini sai a yi bayani gwari gwari da haka nan gurin dan kaga dai ummu salima a wannan ummu sulaim ba matarsa bace ba ba ko muharramarsa bace ba sallallahu alaihi wasallam ɗaya ke cikin matan mummunai ɗaya ke cikin matan sahabbai ta zo cewa annabi fatawa ba wai killata da ita ba gashi cikin matansa dan gashi ummu salma ta ji da haka sai ya ba da fatawa karara ba tare da koyi wani abu ba kuma ba a zargi da cewa yayi abin da yake bai dace ba sallallahu alaihi wasallam to me za mu koya cikin wannan hadisi na farko annal mar'ata alaiha al-ghuslu hina tahtalif tilas ne mace ta yi wanka lokacin da ta yi mafarki idza anzalat matakar ta fitar da mani wa ra'at al-ma kuma ta ganshi ma'ana idan dai mani ya fito daga cikin ta ta wanka na biyu annal mar'ata tunzilu za mu fahimta cikin wannan hadisi a cikin mace ma kuma mani na fita daga jikinta kama yunzil rajul kamar yadda namiji ke yin inzali mace ma na yi wa min zaka yakunu shabahu fil walad ta hanyar haka ne ake samun kamanceceniya tsakaninta da yaro kama a tara ila haza baqiyatul hadith kamar yadda ragowar hadisin ya nuna haka an gane ku na uku isbatu sifatil haya'i lillahi azza wa jalla an tabbatarwa cewa Allah yana siffantuwa da siffa ta jin kunya an gane ku amma wajen gaskiya kuwa to nan gurin baya jin kunya ma'ana a ce kunya din nan siffa ce ta Allah isbatun yaliku bihi za mu tabbatar da ita irin yadda ta dace da kamala sakar mi tawilin kunya mu fassara shi da wani abu daban mu ce Allah na da kunya irin tasa dan adam kuma na da shi irin tashi ta Allah ba ta kamar ta dan adam ba ta dan adam kuma ba ta kamar ta Allah ba dan Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un fa huwa as-sami'ul basir an gane ku ala annahu la yamtani'u ta'ala min qawlil haqq li ajli aya duk da cewa Allah na siffantuwa da kunya to amma fa baya kin fadin abin da yake na gaskiya wai dan saboda kunya qala ibn al-qayyim fil bada'i ibn al-qayyim ya fada cikin littafin sa bada'i'ul fawaid littafi ne mai kima juz'i hudu ne na ibn al-qayyim a ciki kowane babi da wuya ka samu babin da ibn al-qayyim bai kwankwasa ba kawai sai ga an yi fasali sai ga wata ka'ida ce ta balaga za a yi sharri da a jima a yi fasali sai a kawo magana akan wata ka'ida ta fiqhu a jima a yi wani fasali sai a koma nahwu sai a koma aqida sai a koma tafsiri shi sai ya samu suna bada'iul fawaid fa'idoji masu tsada ainihin littafin yana da matukar daɗi ya kamata ɗaliban ilimi da sun gan in an faɗa musu farashin kasu bata lokaci su saya yana da kima kwarai da ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin bada'i wal fawaid yace inna sifat as-salb al-mahab la tadkhulu fi awsafihi ta'ala illa idza tadammana thubutan wa kadhalika al-ikhbar anhu bis-salb ka qawlihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm fa innahu yatadammanu kamala hayatihi wa qayyumiyyatihi wallahi magana ce mai matukar tsada kuma sai mun koma bangaren tauhidi don ku fahimta a babin tauhidi malamai suna kasa siffofi na ubangiji gida biyu su ce as-sifatu salbiyya wa sifatu subutiyya as-sifatu salbiyya wa sifat as-subutiyya idan sun ce as-sifatu subutiyya siffofi waɗanda Allah ya tabbatar makansa ya tabbatar makansa ilimi ko ba haka ba alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika ala ya'lamu ma fi samai wal ard an gane ku وهو السميع البصير وهو السميع العليم ان الله كان عليما قديرا يا تبتر مكان علمي يا تبتر مكان قدرة يا تبتر مكان عزة يا تبتر مكان حكمة يا تبتر مكان رحمة يا تبتر مكان غفرة يا تبتر مكان كربان توبة duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa na sifa su ne ake kira as-sifatu thubutiyya subobi da Allah ya tabbatar ma kansa to amma idan an ce as-sifatu sarbiyya siffofin da Allah ya kore wa kansa ya kore wa kansa jahilci ya kore wa kansa mantuwa qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa kaga baya da hisr abu baya mantawa ya kore ma kansa zalunci inna Allah la yazlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun wa la yazlimu rabbuka ahada ko ba haka ba a ce da zalunci da mantuwa da jahilci da jangidi da barci waɗanne irin siffofi ne wannan game da ubangiji sai ka ce sifatun salbiya siffofi ne da Allah korewa kansa bayan mun fahimci wannan muqaddimar sai mu fahimci maganar ibn al-qayyim anan yace inna sifatus salbil mahab siffofi waɗanda kore su aka yi tsantsar korewa la ta da kudu fi ausafihi ta'ala wannan ba sa shiga cikin siffofin Allah illa idza tadammana thubutan sai dai in sun kunshi kishiyoyinsu tabbatarwa yayin da kace la yadhillu ya zanto ba wai kore masa jahilci kake kaɗai ba nan take kuma kana kudurce siffantuwarsa da mai ilimi shi ke jahilci an gane ku la yazlimu kana kore masa zalunci zan to kawai ba zalunci ka kore ba kadai sai ka tabbatar masa da kishiyar zalunci shi ne adalci dan mutum zai iya zantowa baya zalunci ya zanto ba siffar kamala bane ba me yasa baya zalunci saboda kasancewar su ranku to yanzu nan kore masu zalunci da kai yaban sa kai yaban sa kai amma idan kuke baya zalunci saboda adalcinsa baya jahilcin al'amurra saboda cikakken iliminsa ko haka ba la ta kuzu sirrin wala nabu baya gingidi baya barci saboda cikakkiyar tsayawar wajen gudanar da harkokin bayi sai zanto nan take ka kore masa ne ka tabbatar masa da kishiyoyin waɗannan amma idan ka ce baya zalunci kai shiru me yasa baya zalunci kila ba adalci bane yasa yake yin zalunci ragunci ne yasa wani yake ta wai ko bayyinatun la yaqdiruna bi zimmatin wa la yazlimuna an-nasa habbata khardal yake zargin wata kabila yake ko bayyinatun wata yar kankaniyar kabila ce la yaqdiruna bi zimmatin ba sa samu alkawali wa la yazlimuna an-nasa habbata khardali ba sa iya cutar da mutane ko da gurgudun ƙwayar kumai to saboda ne saboda adalcin su ko don saboda ragoncin su saboda ragoncin su don yace kubayyila sun kubayyila tasgiri ne na kabila kun gane da kyau a ce ka kai zuwa abin nan shi ne cewa lakin na qaumi wa in kanu zawi hasabin laisu min ash-sharri fi shay'in wa in hana yace mutane na duk da fa suna da matsayi amma sharri ko min kankanta sa ba sa iya yi to saboda me saboda su matsorata ne a ce anan kore musu sharri ba yaban su aka yi ba ina ba za ku fahimta to don haka dukkan siffofi da aka kore ma Allah su yayin da ka kore waɗannan ɗin sai ka kudurce siffantuwar Allah da kishiyoyinsu in baka kudurce su fantosa da kishiyoyinsu ba to kuma baka yi ba Allah ba kenan ina ba da gufa ita sai ya ce inna sifatu salbil mahdi la tadkhulu fi awsafihi ta'ala sufofin da aka kore wannan ba su shiga cikin sufofin Allah illa idza tadammana thubutan sai in a waje daya sun kunshi tabbatar ma Allah kishiyoyinsu وكذلك الاخبار عنه بالسلب haka idan ka tashi bada labari game da ubangiji ka bada labarin as-salbu ka kore masa wani abu ka qaulihi la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun fa innahu yatadammanu kamal hayatihi wa qayyumiyyatihi saboda mai aka ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun ay li kamali hayatihi saboda cikakkiyar rayuwarsa wa qayyumiyyatihi na hudu annal haya la yanbaghi an yamna min ta'allum al-ilmi cikin wannan hadisi za mu gane ashe bai dace ba kunya ka hana ka neman ilimi dan ga shi ummu sulaim tana jin kunya amma tare da haka tunda abu ya zama neman ilimi sai ta kashe kunya ta yi tambaya kan abin da zai amfani da addinin ta hatta fil masail allati yustahya minha hatta cikin matsalolin da ga al'adance mutum na iya jin kunya faɗin su wannan babu laifi cikin babin ilimi ka faɗe su ko ka tambaye su kai mai faɗa cikin ilimi sai ka faɗa sai dai a nan gurin shi ne idan Allah ya baka fasahar harshe da jarin kalmomi masu yawa wajen ka yi sayan magana kuma a gane to ka yi iyakacin kokarin ka wajen suturtawa sai dai in kayi kayi ba a gane ba to sai ka fito da ita falo balo sai mai kuma ba abin da zai faru annabi sallallahu alaihi wasallam ayyawa wajen sayan magana ba ta gane ba sai da Aisha ta mata karo kala su ta gane annabi sun suna cewa wai ya za a yi mace ta gane idan jinin al'ada ya yanke mata annabi sai ki ɗauki tsumma ki tsarki da shi yau dama ana yin tsarki ne da tsumma ya zan yi tsarki da tsumma annabi sai ki ɗauki tsumma ki tsarki da shi ta sake mai ta annabi sai subhanallah ki ɗauki tsumma ki tsarki da shi ya ga sai ta nafin cike ta mishi da ita gida na ce abinda ake nufi ki ɗauki auduga ko tsumma ki sa a wuri kaza a wuri kaza idan kin fito da kike gaba jini to jinin al'ada ya yanke sai ki wanka kaga annabi yayi sayan magana amma ba ta gane ba da haka sai aisha ta mata kiri karara da a aikace dan ta gane me ake ne na biyar anna min al'adabi wa husnil mukhataba yana daga cikin ladabi da kyakkyawan gabatar da zance ga abokin magana أن يقدم أمام الكلام أو أن يقدم أمام الكلام الذي يستحيا منه مقدمة a gabatar da wata yar mukaddima kafin a faɗi wani zance da ake jin kunyar faɗarsa kaɗan yar mukaddima wannan na cikin ladabin zance to kun san ita gaskiya da an tarsa faɗanta wani lokacin duk da kai kwatanta mutum ba zai fahimta ba sai ka faɗa masa komai da komai da haka abin da zan faɗa kana ɗauka kaza ne to ka ka kore a kanka zargi duk abin da ka faɗa daga baya ko me amma an ka faɗa shiga ram to shi kenan ka gama yawo akwai wani malami abokin mu yana koyarwa a jinsu yake cewa akwai wani malami a makarantar soyayya shi dama haka yake dan yanzu babin yana karantarwa ne a makarantar matan aure to ka san wani abubuwa idan ka zo za karantar da alari imami wajen babin wanka wajen babin yanke wajen haila menene akwai abubuwa masu matsala wanda zaka samu kanka cikin matsatsi to ya rasa yadda to shi yadda yake sai bata da ya timur a ranar dama ko ado ba zai ba wajen riga uku zai sa a jiki idan ya zo ya zazzare ido ya faɗi magana sai mata suka samu soyayya mamman ba sa ba dariya kuma in kika yi dariya sai ya kore ki daga makarantar kila sai ke sati biyu biki zo ba yana da zafi matuƙa kwarai da gaske mutum ne mai riko da addini to sai ga idan ya zai ya faɗi wannan abu to shine sai ya timur ya ba su yayi kumuri da ke tamhidan lil kalam ana gabatar da wannan muqaddima tunasibul maqam wanda ta dace da wuri tamhidan lil kalam dan ta zanto shin fada da zancen da mutum zai yi li yakhifa waqahu domin nauyin zancen ya zanto ya yayi sauki bai nauyi da yawa ba ولئلا ينسب صاحبه الى الجفاء kuma domin kar na abucin zancen a danganta shi zuwa ga jafa'i a ce da Allah ce wannan yana magana ta fasa sai ka gabatar da irin mukaddima da zaka wanke kanka da ita الحديث الثالث والثلاثون حديث نسل عند أكو سكن وانا للتابي عن عائشة قالت أنكر حديث لعائشة تكفي كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina wanke janaba daga jikin tufafin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da iyalan gidansa me take nufi da janaba cikin wannan hadisi tana nufin ina wanke mani daga jikin tufafinsa fa yakhruju sai annabi sake fita ila salati zuwa ga sallah tare da wannan tufafin wa inna buqa al-ma'i fi thawbihi ga kufan ruwa nan a jikin tufafinsa na inda na wanke ko bushiya bai ba sai sake fita masallaci da shi mai ake nufi ko da kazanta ta taba jikinka sai ka wanke tufafin inda ta taba din ko bai kammala bushewa ba matukar abin ainun ainun najasa din ko ainul kazara din ka gusar da shi to wannan kufin da ya rage ko dabbara dabbaran wajen baya kawo shi ka zaka iya sallah da shi a haka kuma ka fita da rigar a jikin wannan babu laifi annabi sai fita da ita haka masallacin sallallahu alaihi wasallam وفي لفظ مسلم او انا لفظ امام مسلم تسي لقد كنت ابركه na kasance ina kankare shi shi mai mani min sauti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga jikin tufafin manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi farkan iyakacin kankarewa menene kankarewa ya bushe kenan sai ta rinka sa farkanta tana kankare shi da shi ko wani abun kankarewa har sai ta fitar da shi fa yusalli fihi kuma annabi fihi sallah da wannan tufafi to ana akwai mas'ala a karkashin wannan hadisi abinda wannan hadisi ke nunawa a ce shi kai shi mani ba na tuta bane ba menene hujjar ba na tuta bane ba kasancewar tana kankare shi da farce yayin da yake busasshe idan ɗanye ne ta wanke da ruwa in busasshe ne fa ta kankare da farce to yanzu da a ce yaro zai ba wani za a kankare da farce yaro ya kashi jikin tufafi sai ya kankare da farce da zai sallar tufafin haka ya yi saboda me saboda dabbobi da yaro ya maka bayan gida a jikin tufafi wannan duk da jinsa ce sai kawo wanki amma mani ko ba mu zuwa ba ce ba wannan shine nassun hadisin abinda malamai ke kula da shi a wannan babu malamai sun tattauna kan wannan matsala ta ce wa shin ya yi maniyi din nan ya menene hukuncinsa nan za mu karanta ikhtila bi shi ikhtilafan ulama fi najasatul mani malamai sun yi sabani dangane da kasancewar mani najasa ne ko ba najasa ba fa zahaba al-hanafiyyah wal malikiyatu ila najasatihi mazhabin imamu ahmad imam abu hanifa da mazhabin imam malik ibn anas suka ce najasa ne mustadillina bi ahadithi ghaslihi suna kafa hujja da hadisin da ke nuna an wanke shi min sauki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tufafin annabi wa min hadha alhadith alladhi ma'ana cikin hadisan kamar wannan hadisin da muka karanta yanzu suka ce tun da an ce an wanke ya zama da tsani dan ba da tsaka bane da ba zai wanke sai kyale shi haka wa na ba shafi'i wa ahmad amma imam shafi'i da imam ahmad wa ahlul hadith da ma abuta hadisi gaba ɗayan wa ibn hazm da imam ibn hazm az-zahiri wa shaykh al-islam da shaykh al-islam ibn taymiya wa ghayruhum min al-muhaqqiqin min al-muhaqqiqin da waɗansu ba waɗannan ba cikin malami masu bin diddigin dalili sun tafi ila taharatihi zuwa ga cewa shi kansa maniyi ba na jisa bane farkakakke ne mustadillina bi adillatin kathiratin suna masu kafa hujja da dalilai masu yawa min cikin hadisan baya a ci abin da ke tafi ko dalilan ga abin da ke tafi dalili na farko sai hadu a hadisi farki Aisha almaniya ingancin hadisin da ke nuna Aisha ta kankare shi shine babbar hujja min sauki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tufafin annabi idza kana ya bisan idan ya kasance busasshe bi zafri ha tana kankarewa da farkanta fa law kana da jisan da sai mani na jisa ne lama kafa illal ma da ba abin da zai wadatar sai an wanke da ruwa ka sa irin da ja sati kamar yadda sauran da jisa ne wannan dalilin farko ke ne barin kamala barin kamala ya na biyu annal mani ya huwa aslul insani wa ma'adinuhu shi mani daga jikinsa ne aka halitta ɗan adam shi ne sinadarin halittar ɗan adam fala yan bagi an ya kuna asluhu na jisar bai dace ba kuwa ce asalin ɗan adam na jisa ne khabisan a ce taskini wallahu karramahu wa taharahu bayan Allah ya karrama shi ya sarki ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالتكريم يقتضي ان يكون معادنه طاهرا in dai aka ce an karrama shi to lalle sinadarin da aka yi dan adam da shi ya kamata ya zanto sarki to shine karramawa na uku lam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallama lam ya'mur an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghasli annabi bai umarni cewa a wanke ba wa ta'arrud minhu bai ce kuma a nisanci shi ba kalbodi irin yadda ya umarnin wanke Aisha ce suke wankewa da kanta ba annabi ne ce wanke ma ne ba ita ta dauka ta wanke da bai da ba ta wanke ma haka zai fita da kayansa amma ba wani ba jijiyar nan makaranta balarabin da ya zo ya fi tsari annabi ce ku ɗebi ruwa ku zuba a wajen kaga umarni ne umarni ya zama wajibi don yin nuna da sassu yaro ya ga wani annabi ya ɗebi ruwa ya yi fada kansa kuma ya ce idan yaro ya yi abin nan a zuba ruwa idan yarinya ce mace kuma a wanki wannan ya nuna duk umarni ne ga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abin ya zama da jisa amma wannan aikin aisha ne aikin aisha ba ya zama yadda ba ya zama da jisa kun gane da kyau ajabu an hadithu ghaslihi malamai sun bada amsa game da hadisan da ke nuna Aisha ta wanke ke annal ghasla la yadullu ala najasa ai wanke abu ba ya nuna najasa ne kama anna ghasla al mukhar wa nahwa wa nahwihi la yadullu ala najasa ai mutum zai kasance da majina ko yawo a jikinsa yana barin sa ko zai wanke yana wankewa amma wankewa ta hannu ya zama najasa ya zama najasa والنظافة من النجاسات والمستقذرات مطلوبة شرعا فكيف لا يسر غسله صلى الله عليه وسلم لا يسر غسله صلى الله عليه وسلم أي a wanke abin da yake najasa ko kuma abu ko da ba najasa ba ne kazanta ne a ce ruwan kwai ya taba jikinka ko kwai ya taba jikinka za ka shawo da shi haka za ka wanke amma don saboda najasa ne saboda tsafta don haka zance mafi inganci mani ba na fita ba ne wannan shine mazhabin imamu shafi'i shine mazhabin imamu ahmad bin hanbal kun fahimta ko shine mazhabin waɗansu ma daga cikin malaman mazhabar malikiya kafin su shine mazhabin sa'ad ibn abi waqqas shine mazhabin abdullahi dan umar shine mazhabin aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta kare babu wata magana shine mazhabin ata bin abi rabah shine mazhabin sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin malaman imam malik ibn anas to ko da magana kuma sa'id ibn al-musayyib ɗaya daga cikin malaman imam malik ibn anas duk wannan shine mazhabin su to kaga wannan shine idan mutum yana bincike cikin ilimi kullum zai ga abin mamaki dadewa da sanin abu ba shi ke nuna ya zama gaskiya ba kamar yadda na faɗi ba mu labari da azumi wani malami yana ba da inke sanamar ta sunansa da kwandiga cewa dai shi dan kwandiga ne ya yi littafi ya zazzage ni ya ce na sabawa ijma'i ka san kalmar da ya ce na sabawa ijma'i da ita ya ce na ce mani na dusa ne bayan ijma'in malamai ya tabbatar da mani a na ce mani ba na dusa ba ne alhalin ijma'i ya nuna mani da dusa ne kare shi bai ma san ijma'i ba bawan Allah sai na ji tausayin sa kwarai da gaske shi tsammanin sa in malikiya ta faɗa mu magana ta riga ta kare bai ma san me ijma'i ba ijma'i kuwa ba kaddara da imamu malik da imamu shafi da imamu ahmad bin hanbal da imamu abu hanifa dukkan su su yadda da kaza su hudun nan wannan baya nuna matsalan ta zama ijma'i dan kila ishaq bin rahuya ya saba musu kila dawud zahiri ya saba musu kila sufyan bin uyayna ya saba musu sufyan thawri ya saba musu mujahid ya saba musu ikirma maula bin abbas ibrahim nasa'i kila su sun saba musu yan waɗannan suka saba musu kenan wannan abin da suka ba ijma'i bane ba sai dai ka ce inda la'in masal arba'a wurin malamai hudu cikin malaman da sun fi ɗari a duniya sa'annan su da wanda suka tsara shi ijma'i shine sai in ka tara al'ummar malamai ta al'ummar annabi muhammad gaba ɗayan su duk malamin da ke wannan zamanin in zamanin imam malik ne zan to duk wani malami da ke zamanin sa a makka yake a madina yake a kufa yake a basra yake a iraki yake a duk inda suke an tara su an ji haka fata wasu take to ya zama ijma'i in ba tara su kai ba imam malik ne faɗa ko wani sai daga ce wannan fatawar imam malik kenan ra'ayin imam malik kenan sauran kuma su kuma tuntube su a ji sai ga kowa me dalilin sa wanda ya fi karfi a dauka wannan shine ijma'i an gane ku dole sai malamai gaba daya wa huwa al-ittifaqu min mujtahid al-ummati min ba'di wafati ahmad wa huwa al-ittifaqu min mujtahid al-ummati min ba'di wafati ahmad shi ijma'i shine haduwar kan dukkan malaman musulunci bayan rasuwar annabi in sun hadu kan fatawa kaza ya zama ijma'i dai da annabi na da rai ba maganar wani ijma'i kuma waye yake da magana kuma annabi na da rai sai in baya sallallahu alaihi an gane su to kaga waɗannan hadisai da suka kafa hujjar su hadisai ne fi zahirin wudu cewa ga ta aisha ta kankare inda na jisa ne ai kankarewa kadai ba ta wadatarwa sai a jinna tana daga abubuwan kuma su kansu da aka ce wai me yasa ya zama na jisa me yasa ya zama na jisa imamul qurtubi da kansa yace asalin mani din zahir ne sai dai ya zama na kasa don ya fito ta inda na kasa take fitowa hanyar da ya fito ita ce hanyar fitsari ita ce hanyar mazi da fitsari da mazi kuma najasa ne tun da ya biyo ta wannan titin kaga ya dan taba wani abu na najasa ya zama najasa ke wallahi ko kutubi yace asalin sa zahir ne ka duba tafsirin kutubi asalin mani zahir ne لكنه تنجس بخروجه من مجرى البول والمذي يا زمان تسا دن يا أبوه تإندا فساري تفتوها to wannan ma in dai sun tabbatar manan ɗahiri ne wanda mun yadda da wannan fitowarsa ta wurin abin da yake najisa ne ya mai da shi najisa sai mun duba mun ga wannan abin da najisa ya rinjaya a kansa so yi rinjaya a kansa domin da ya kan zaɓe da sassaɓe ko da malikiya ka ga za ka yi musu ilzamin wannan zancen shi ya faɗi wannan saboda dai wani malami ne ya faɗi magana cikin manyan malaman da suka gabata al-imam an-naqqash yake cewa ko da a ce shi maniyi din nan ya zanto a a fito wata tauri wurin fitsari in dai kun yi da tahiri ne fito wata taurin fitsari ba mai da ke da jisa yake domin daga jikin abin da yake datti ne ma Allah na fitar da abu mai sarki yace wa inna lakum fil an'ami la ibra nusqikum mimma fi butulihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan sa'iban lisharibin nono da ake sha tatacce Allah ya ce ya fito da shi da tsakanin jini da kuma kashin dabba jini da kashin dabba a tsakanin su aka fitar da nono khalisan tatacce sa'iban lisharibin mai daɗin hadiya ga wanda zai sha yace to kun gani ko da in ma kun ce shi abin nan ne a ce Allah na ji kun ya fitar da tatattan abu daga jikin mai daga jikin abin da yake ba ta datti ne shi asalin sa ma yi ukhadhu min al-hadith abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko taharatul mani kasancewar mani ya zama tsahiri wa adamu wa adamu wujubi ghaslihi min al-badani wa thiyabi wa ghayriha ko ba wajibi bane ka wanke shi jikin tufafin ka ko a jikin ka in ya taba ka ka gane cewa fitowarsa yana wajibta wanka wannan mun yadda ɗari bisa ɗari amma cewa shi kansa najisa ne wannan ba najisa bane ba da haka idan ya taba tufafin ka ba dole ne ka wanke ba in ka ga dama ka wanke in ka ga dama ka bari in ya taba jikin ka ba dole ne ka wanke ba sai dai in ka zo wankan jaraba dama ai zaka ji ka wurin amma a ce ba wanka kai ba na wani ne ya taba jikin ka ba a cewa dole sai ka wanke kamar da in fitsari ya taba dole sai ka wanke sai dai ko zuwa ga wani launi a jikin ka ba wanda bai dace ba amma ba dan kasancewar sai ya zama najasa ba na biyu istihbabu izalatihi an thawbi wal badani fa yughsalu rataban wa yuskaru wa yufraku yabisan yake mustahabi ne a kawar da shi daga jiki ko daga daga tufafi sai a wanke shi idan danye ne in ko busasshe ne akan kare wannan hadisi abin za ku ya cikin hadisin kenan al hadisin rabi wal ishrun hadisi na arba'i na na arba'i na 34 cikin wannan littafi an abi hurairah radiyallahu an an kalbo daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi an rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal man da Allah tsara da mutum tabbata gare shi ya ce idza jalasa bayna shu'abiha al arba idan ya tsaya tsakanin idan namiji ya zauna tsakanin ɓangarorin mace guda hudu shu'ab wato ɓangarori guda hudu yana nufin hannaye da kuma kafafu kaga hannun dama da na hagu ya kafa dama da hagu ba ba guda hudu ba annabi ya faɗi wannan zance ne sayan magana ne na cewa idan mutum ya sadu da mace amma sai ce idza jalasa idan ya zauna bayna su'abi al-arba tsakanin bangarorin ta hudu ثم جهدها sannan ya wahalce ta abin da yake nufi da ya wahalce ta a nan gurin ba wai wahalarwa ba yana nufin ya shigar da gabansa cikin farajinta wajabal guslu in yi wannan to wanka ya zama wajibi menene na cewa ya zama wajibi wa bi lafazin muslim a lafazin muslim ce wa in lam yunzil ko da bai fitar da mani ba in mutum ya shigar da gabansa cikin gaban mace cikin farajinta ko da bai yi mani ba wanka ya zama wajibi a kan shi ya zama wajibi a kanta wannan hadisi da shi ne aka shafe wani hadisi wanda za a yi ke nuna idan mutum ya kasu da mutum da ya mani ba ba kuma kansa ma yi wa kasu min hadisi abinda za a koya cikin hadisin na farko wujubul ghusl min ilajiz zakari fil farj wajabcin yin wanka idan mutum ya shigar da zakarinsa cikin gaban mace wa illam yahsul inzalun ko da mani bai fita daga jikinsa ba na biyu yakunu alhadithu la takhalli hadisi abi sa'id wannan hadisi shine zai zama ya shafi hadisin abu sa'id al-khudri wanda yake cewa al-ma'u min al-ma'i hadisin abu sa'id al-khudri yana cikin muslim abinda da hadisi abinda hadisi yake nuna wa al-ma'u min al-bari yace al-mafhum minhu bi tariq al-hasri wanda ta hanyar takaituwan zance za a gane cewa la ghusla illa min inzal al-mani kamar mutum ba zai zuba ruwa a jikinsa ba sai in ruwa ya fita daga jikinsa ma'ana baya zama wajibi zuba ruwa a jiki sai in ruwa ya fita ma'ana baya zama wajibi yin wankan janaba sai in mani ya fita daga jikinka haka wannan hadisi ya nuna amma sai wannan hadisin ya zo yace a a idza jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha wajaba al-ghusl ko da fitar da fitar da mani dole wanka ya kama shi hadisi na talatin da biyar na karshe da za mu tsaya a kansa kuma shine na karshe cikin wannan babu alhadisu alkhamis wa salatun an abi ja'far an karɓo daga abu ja'far wane ne shi abu ja'far shine muhammad ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib an gane ko wato muhammad ibn ali shi kuma ali ibn al-husayn wanda ake kiran shi da suna zainul abidina ɗaya daga cikin jikokin gidan annabi sallallahu alaihi wannan sulsulan waɗannan duk ahlul baiti an ali a wato radiyallahu anhu amincin Allah ta faɗa gare su annahu kana huwa wa abuhu shi Muhammad ibn Ali ya kasance shi da babansa Ali ibn al-Husayn inda Jabir ibn Abdullah sun kasance ne wurin Jabir dan Abdullah wa indahu qaumun tare da Jabir ga waɗansu mutane fasa'aluhu sai mutanen da suka tambayi jabir dan abdullahi anil ghusl dangane da wanka menene adadin ruwan da ya kamata in yi wankan janaba da shi faqala sai jabir yace yakfika sa'un sa'i daya ishe ka ai an san sa'i ko wanda muke awo da shi idan mun je kasuwa za mu sai gero mu ce an so kwano daya wannan kwano na shan ruwa ne gwargwadon kwanon shan ruwa din nan in ka tuka shi da ruwa wannan adadin ruwan ya ishe ka ya ishe ki wankan jaraba menene adadin ruwan da zamu wanka da shi jajar yace ya kafi ka samu sa'i sai ya ishe ka fakala rajulun sai wani mutum yace ma ya ni ba zai ishe ni ba fakala jabir sai jabir yace kana yakfi man huwa awfaru minka sha'ran wa khairun minka Allah Allah ai wannan sa'i daidai yana isar wanda ya fi ka yawan gashi kuma ya fi ka alkhairi yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nufi yana isar annabi yace annabi ya fi ka yawan gashi tare da haka sa'i ɗaya yake wanka da shi dan me kai da gashin ka ba da yawa zaka ce sa'i ba zai je ka ba thumma ammana fi thawbin Muhammad bin Ali yake sannan Jabir ya zo kuma ya yi mana limancin sallah fi thawbin tufafi ɗaya ne a jikinsa babu na biyu wato tufafi dai shine kamar zani yadda suke a cikin irin wannan halin sai su daura zanin wato a nan wayar su sai irin daurin da muke cewa da ke da ya rike kafadun su kuma ya sauka kasa da gwiwa a yi sallah da shi a harko ba wando ya halatta wa fi lafzin a wani lafazin hadisi yake kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yufrigu al-ma'a ala ra'sihi thalathan annabi ya kasance yakan wanke kansa ne sau uku ya zuba ruwa a kansa har sau uku قال المسلم الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابوه محمد بن الحنفية wato wanda ya faɗi wannan magana ya ce kwano sai baya isa ta shine Hassan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ma yuqadu min al-hadith abinda za ku ya cikin wannan hadisi na farko wujubul ghusl min al-janabah wajib yin wankan janaba وذلك بإفاضة الماء على العضو تهيئ zuba ruwa a kan gabbai wa sayalanihi alaihi da kuma ruwan ya gudana a kan gabbai fa mata hasara zalika matakar haka ya riga ya faru ta addal wajib an riga an bayar da wajibi ba sai an cuta jiki ba na biyu qala fi bidayatul mustahid ya fada cikin bidayatul mustahid imam ibn rushd kenan yace la yustadallu bihi ala luzumi kalki wala ala adamihi wannan hadisi ba a kafa hujja da shi wajen cewa dole a tuda jiki kamar yadda ba a kafa hujja da shi wajen cewa ba dole bane kuma a tuda kowa sai dai je nemo dalilin sa da waje haka ce ibnu rushd haka ya fahimta na uku anna sa'a allazi huwa arba'atu amdad shi sa'i guda shine mudannabi hudu ko yakfi al-ghusl min al-janaba ya isi mutum wankan janaba qala ibn daqiq al-eid ibn daqiq al-eid ya faɗa ɗaya daga cikin manyan malamai ne na sunna sun yi zamani da shekul islam ibn taymiya yace wa laysa zalika ala sabil tahdid cewa mutum ya sa yi sa'i guda ba wai an iyakance bane ba faqad dallat al ahadith ala maqadir mukhtalifa waɗansu hadisan daban sununa gwargwadon ruwan da ake wanka da shi wanda ya kawo banda wannan hadisi wa zalika wallahu alam wannan na nunawa likhtilafil awqati aw halat lokuta in suka sha bamban ne ko hali ya sha bamban ka killatil ma'i wa kasratihi kamar idan ruwa ya zama kadan ko ya zama da yawa wa safari wal hadari ko kuma halin zaman gida da halin tafiya idan akwai yalwar ruwa idan ka yi amfani wajen wankan janaba da ruwan da ya wuce sa'i guda ba ka yi laifi ba idan a halin tafiya ne ana karancin ruwa kar ka je ka zubar da yawa a rufe na sha sai ka sake su akan sa'i shi haka ya fahimta imam ibn da yake ba wai an iyakance ba ne ba cewa dole sai sa'i ka iya yin sama da shi kasa da shi duk da kai dai yayi wannan hali ne zai tantance maka na wadatar ruwan ko karancinsa na kasancewar a halin tafiya ko a halin zaman gida amma dai khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi fice shirya ita ce shiryar annabi ko ba haka ba abu na hudu istihbabu takhfif fi ma'i tahara akwai bukatar karanta ruwa a cikin ruwan da za a yi tsarki da shi tsarki na ibada wankan da nama ko alwala kan ruwa ya zanto da yawa wannan mustahabi ne na biyar al-inkaru ala man yukhalifu sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam a duk mutumin da ya saba sunnar annabi sai a yi masa inkari an gane ku to darajatul inkar kuma ta tafawut ko inkari ya zanto bil yadi ko inkari ya zanto bil lisan ko inkari ya zanto bil qalbi ala hasabi tamakkuli ka bil inkar gurgudai da ka samu halin inkari sannan kuma ko ya zanto da kakkautan harshe ko ya zanto da sassaukan harshe wannan gurgudan yadda hali kan canja ko mutane su canja li kulli makamin makalun kamar da malaman balaga ke cewa kowane wuri na da irin zancensa kuma kowane mutum na da irin mu'amalarsa akwai wanda yake bukatar ka zafafa masa ka kausa masa harshe har kafin ya fahimta in ka fahimce shi haka psychologically to sai ka kausa harshe din ya fahimta akwai wanda yake bukatar lallashi sai ka lallashe shi din ya fahimta akwai wanda yake bukatar ka bashi cin hancin zance sai ka bashi cin hancin zance har kafin ya fahimta akwai wanda yake bukatar ka bashi kyauta sai ka bashi kyauta har ya fahimta ba kullum ake tafiya a hali sai ba akwai mutanen da annabi ya zare takobi ya yake su aka kama su aka ribace su aka mai da su bayi duk suka ki musulunta amma da aka samu ganima za a raba sai annabi ce ku ba shi rakumi goma ga mutum na daura an ce a ba shi rakumi goma ya duba ya ga rakuma bar samun da guda goma aka jima annabi ce a kara masa goma aka jima a kara masa goma har sai da aka ba shi dari yace wallahi da ba wanda na sana irin ka amma yanzu ba wanda nake so irin ka ashhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah Safwan kenan Ibn Umayya abin da yake ke ne ce wanda na zuba a duniya da shi ne annabi amma bai gushe bai na bani kyauta har sai da na kauna su sama da kowa kowa da irin yadda zaka gashi zuwa ga musulunci kowa da irin yadda zaka gashi zuwa ga shari'a abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya ce mana wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi